الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar biyu ga watan almuharram wannan daya ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 25 ga watan goma shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
sabon shekara a rika musulmi sabon ya ya rika musulmi
to bayani ya gabata akan wannan tambaya ba su ɗaya ba su biyu ba maganar barka da sabuwar shekara wannan baya da tushe a cikin shari'a iya a lokacin da aka shar'anta mana junanmu ya ma junanmu barka shine a sallar idi idan an gama sallar idi an samu magabatan kwarai junansu na faɗa ga juna taqabbalallahu minna wa min Allah ya karba mana mu da ku ibadunmu Allah ya gafarta mana zunubanmu gaba daya wannan shine ya tabbata a shar'ance kamar yadda magabatan kwarai aka samu sukan yi haka a sandar idi na azumi da sandar idi na layya shi ma kuma akan hakakin babu hadisi wanda yake marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa a idi na layya ko idi na azumi jama'a ta musulmi su ma junan su barka akan haka to amma tunda an samu magabatan kwarai junan su yana ma junan su irin wannan barka ba laifi bane to amma kasancewar kamawa ta sabuwar shekara imma shekara ta musulunci ko shekara ta bature wannan baya da asali iya kawai abinda ya dace ga musulmi in sabuwar shekara ta kama ya tsaya ya ma kansa lissafi ya ga a shekara da ta wuce wasu ayyuka ne ya aikata na kwarai waɗanda za su kusantar da shi da ubangiji subhanahu wata'ala domin ya ƙara matsa lamba inda yana tafiya a sattin ko a saba'in to a yanzu ana buƙatar ya kai tamanin ko ya kai gomiya tara ko ya rufe ma'ana ya ƙara zage damtse akan ayyuka waɗanda suke na ibada kuma sannan ya tsaya ya tuna wasu ayyuka ne aikata a cikin shekarar da ta gabata ayyukan da za su nisanta shi da ubangiji subhanahu wata'ala ayyuka waɗanda suke na saƙo domin ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma a kiyaye nan gaba wannan muhasabatun nafs shine ana buƙatar musulmi ya ma kansa idan sabuwar shekara ta kama kuma shi kanshi bai keɓanta ba da kamawar sabuwar shekara domin musulmi ana buƙatar duk lokaci zuwa lokaci ya ma kansa bincike kamar yadda umar allah ya ƙara masa yadda yake cewa hasibu an fusa kun ƙaula an tuhasabu kuma kan hisabi kafin a tsida ko a ranar kiyama a yi muku hisabi don haka magabata suka ce kamar yadda ɗan kasuwa ke keɓantar lokaci domin lissafa dukiyarsa shin ci gaba yayi ko kuma ya ja da baya to haka ya dace mumini lokaci zuwa lokaci shi ma ya ringa ma kansa lissafi saboda hannun jarin mumini shine musulunci idan ya kiyaye hannun jarinsa zai ji daɗi a nan rayuwarsa ta duniya kuma zai ji daɗi daɗi na hakika a gobe kiyama duk wanda ya tozartar da hannun jarinsa to zai yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba shine yinin alkiyama don haka za ka samu daga cikin magabatan kwarai wani duk yini na Allah sai ya ma kansa hisabi idan dare yayi ya zo wurin kwanci sai ya tsaya ya lissafa tun da rana ta hudu zuwa fadawarta wasu ayyuka ne ya aikata ayyuka na ƙurai waɗanda za su kusantar da shi da ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma wasu ayyuka ne ya aikata waɗanda suke ba su dace ba a shari'a kenan in ya ga ayyukansa na kwarai sun yi rinjaye sai ya godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara matsalan ba ayyuka waɗanda suke na banza kuma sai yi ƙoƙarin tuba ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka ake buƙatar lokaci lokaci kowa ya ringa ba kansa hisabi kamar yadda ɗan kasuwa za ka samu wani dini na allah sai ya yi lissafi ya ga riban nawa ya ci faɗuwar nawa aka yi akwai lissafi na biyini na Allah akwai lissafi wanda yake na sati akwai lissafi na wata akwai lissafi wanda yake na ƙarshen shekara amma maganar ma juna barka da sabuwar shekara wannan baya da asali a shari'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen babi na saba'in da biyu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakamakon lada ga duk wato wanda ya ma dan uwansa mumini ta'aziyya game da wata musiba da ta same shi wanda bayani ya gabata lafazin azza an ciro shi ne daga al'aza idan aka ce al'aza wato shine kenan daukan hakuri as-sabr to dan haka ma'anar at-ta'aziyya wato shine kokarin kimsa wato daukan hakuri da jimrewa a cikin zuciyar mutumin da musiba ta same shi wanda shi yin ta'aziyya yana kasancewa da kalmomi waɗanda suke kyawawa waɗanda za su sanya duk mutumin da musiba ta same shi a matsayin shi na mumini zai ɗau haƙuri ya jimre ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nemi sakamakon lada akan musiba da ta same shi wanda kuma kasancewar mun yi bayanin cewa yin ta'aziyya bai keɓanta ba da mutuwa idan aka ce a ta'aziyya a larauci shine ba da haƙuri shi kuma wa ake ba haƙuri shine wanda Allah ya jarrabe shi da wata musiba wanda Allah ya jarrabe shi da wata musiba a yi ƙoƙarin ba shi haƙuri ya jimre kada wato ya yi raki ya yi kashin haƙuri ya tabe a kan sakamakon da ake samu na lada wanda Allah ya tana dama duk mutumin da musiba ta same shi wanda kuma ita in aka ce musiba duk abin da zai bakanta ma mumini rai to wannan sunan shi musiba ko mun kankanta shi kuma wannan dama alkawali ne na ubangiji subhanahu wata'ala mumini ba a kyale shi haka sai an dora masa musiba da bala'i kuma dora masa wannan musiba da bala'i ba komai ba Allah yake nihi da haka face don ya ɗaukaka darajar shi ya ɗaukaka matsayinsa a gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shi yanzu kawai mutane sun yi zaton don sun ce sun yi imani a kyale su haka kawai ba tare da an fitince su an jarrabe su in ma a karan kansu ko a cikin dukiyarsu ko a cikin iyalinsu istifham ne ubangiji ta'ala yake ma bayansa a hasiban nasu wai shin yanzu mutane zato suke an yi ko a kyale su haka kawai an yi kulo amanna don sun ce sun yi imani wa hum la yuftanun zamanto kawai ba a jarraba su to don haka ya ce wala na bulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ubangiji ta'ala yace lalle ne za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani ɗan abu wanda yake na tsoro an gane ko ubangiji ta'ala ya ce za mu jarrabe ku da wani abu wanda yake na tsoro na rashin kwanciyar hankali shi ma babbar musiba ce a ce mutum baya cikin kwanciyar hankali yana tsoron wani abu zai same shi wanda yake ki yake kyama sai ya ce wal ju'i da yunwa wa naqsin min al amwali wato da tawaya ta dukiya wal anfusi da tawaya ta rayuka shine cututtuka da Allah yake jarraba bayansa da mutuwa da sauransu sai ya ce wasamarat da tawaya ta 'ya'yan itace ubangiji ta'ala sai ya ce wa bashir sabirina ka ba da albishir ga masu ɗaukan haƙuri idan musiba ta same su allazina idza asabatuhum musiba ubangiji ta'ala yace su ne wanda idan musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu gaba mu bayi ne waɗanda suke kuma matsayin mallaka ne ga ubangiji subhanahu wata'ala yana da ikon da zai yanda ya ga dama da mu kuma lalle mu ta kowane hali masu komawa ne zuwa gare shi ubangiji ta'ala sai ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma masu faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da musiba ta same su ubangiji ta'ala ya ce waɗannan sun cancanci yabo na musamman daga wajen ubangijinsu kuma da rahama ta musamman sai ce wa ula'ika humul muhtadun waɗannan kuma su ne waɗanda suke shiryayyu an gane ku wanda Allah yake haskaka musu hanya su ba hanya wadda take sak ana rayuwarsu ta duniya wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shata ma bayansa haka kuma a gobe kiyama su ne shiryayyu wanda in sun kama hanya ba inda za ta tsaya da su face aljanna da haka umar allah ya kara masa yadda da ya karanta wannan aya umar ya yi murna ya yi farin ciki ya ce wannan lautu ne na musamman hadda ajiwa in aka ce lautu shine nan asa nan asa sannan kuma ajiwa sai a dora wani abu a sama kamar yadda 'yan itace suke kaga anan ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim warhama ga yabo na musamman daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala sannan kuma ga rahama ta musamman wannan su ne lautin ajiwa sai ce wa ulaika humul mutadun kuma su ne shiryayyu ma'ana Allah ya yi alkawalin tabbatar da su akan tafarki wanda yake na shirya to don haka duk musibar da ta samu mumini to ana buƙatar yan uwansa muminai su yi ƙoƙarin yi masa ta'aziyya su yi amfani da kalmomin da za su kimsa masa haƙuri daman wannan dabi'a ce ta ɗan adam Allah ya jarrabe shi da musiba musamman mumini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma alaihi khati'a manzon Allah yake cewa bala'i ba zai gushe ba da bawa mumini namiji da mumina mace fi nafsihi in ma Allah ya jarrabe su a karan kansu Allah ya dora maka wata musiba a karan kanka ko rashin lafiya ko talauci ko rashin kwanciyar hankali wa malihi ko kuma a cikin dukiya mutum ya ringa ganin asara wa waladihi ko a cikin ‘ya'yansa Allah ya ɗora masa wata musiba ko rashin ‘ya'ya ko kuma rashin lafiyarsu ko wani abu dai wanda zai ringa tada masa hankali maza Allah ya ce irin wannan bala'i ba zai gushe ba da mumini namiji da mumina mace a karan kansu ko a cikin dukiyarsu ko a cikin ‘ya'yansu sai an kai sun haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala babu daidai da zunubi ɗaya tare da su wannan duk bala'in da Allah yake dora ma mumini Allah yana dora masa ne saboda wata hikima shine Allah ya kankare masa zanubansa kuma iya gwalgwadon imaninka iya gwalgwadon jarrabawa da ubangiji subhanahu wata'ala yake ma bayansa duk wanda imanin ya fi karfi a cikin zuciyarsa ma'ana imanin sai da duto bala'i ya fi tsananta a kan shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya sun mal'amsal fal'amsal wanda Allah ya fi dora masa bala'i wanda ya fi kowa tsananin bala'i wanda Allah yake jarraba su ne annabawan Allah saboda su suka fi kowa martaba da matsayi a wajen Allah kuma su suka fi kowa karfin imani sannan maza Allah ya ce sun mal'amsal fal'amsal sannan sai waɗanda suke kwatankwacinsu sannan waɗanda suke kwatankwacin haka kenan imaninka yana hawa bala'i da jarrabawa ta ubangiji subhanahu wata'ala tana karuwa to don haka dai abinda ake bukata ta'aziyya dukkan musulmi ba su yake banta ba da mutuwa in wata musiba ta same shi a yi kokarin zuwa a yi masa kalmomi waɗanda suke kyawawa domin ya ɗau hakuri ya jimre ya rungumi alƙadari na ubangiji subhanahu wata'ala to shine muka wuce da hadisi na abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana azza musaban falahu mislu ajri manzon Allah ya ce duk wanda ya ma mutumin da musiba ta same shi ta'aziyya to yana da kwatankwacin ladansa ma'ana irin ladan da ake ba wanda musiba ta same shi ya dau hakuri to wanda ya masa ta'aziyya shi ma kwatankwacin ladin da za a bashi to tare da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba amma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya ma dan uwansa mumini ta'aziyya mana azza akhahul mu'mina fi musiba manzon Allah yace duk wanda ya ma dan uwansa mumini ta'aziyya game da wata musiba da ta same shi kasakullahu kullatan khadra yuhbaru biha yawmal qiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai tufatar da shi tsanwan tufafi a ranar kiyama an gane ko wanda tsanwan tufafi kalan tsanwa kamar yadda bayani ya gabata kalan tufafi ne na yan aljanna kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala yake cewa ula'ika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا haka kuma a cikin suratul insan wato wannan tufafi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a faranta masa rai da su a ranar kiyama wannan shine sakamakon kenan duk wanda ya ma dan uwansa ta'aziyya yayi kokarin kenan bashi hakuri da wasu kalmomi kyawawa domin ya dau hakuri akan abin da ya same shi na musiba ya nemi sakamakon lada na ubangiji subhanahu wata'ala don haka kenan in so samu ne mutum ya yi amfani da kalmomin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da su game da ma'adarsa ta'aziyya lokacin da ɗanta ko kuma mu ce diyarta Allah ya mata rasuwa shi maza Allah yake ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'aba wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma abinda Allah ya karba da abin da ya bayar gaba ɗaya nashi ne mallakar shi yana da halin da zai yi abin da ya so a cikin kenan bayansa abinda Allah ya karba da abin da Allah ya bada gaba ɗaya nashi ne kuma komai a wajen Allah yana da lokaci wanda yake kayyadadde don haka a ɗau haƙuri a nemi sakamakon lada a wajen Allah kenan wannan kalma ana buƙatar mutum ya yi amfani da ita idan zai ma mutum ta'aziyya ko kuma abin da ya kama da haka in ta'aziyya ce ta mutuwa wani ashe an tar da lokaci Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya bada hakuri Allah ya zame masa khalifa a cikin zuri'a Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya sanya kabarinsa ya zama to dausayi daga cikin dausayi na aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yama wato iyallan Abu Salama cewa Allah ya ji kansa Allah ya ɗaukaka darajar shi ubangiji ya zame masa khalifa a cikin zuri'a shi Allah ya haskaka kabarin shi yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من مات يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي أنهما قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال وهذا حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam game da mutumin da Allah ya masa rasuwa a ranar Juma'a. wato mutumin da Allah ya masa rasuwa kenan a ranar Juma'a. shine anan malam sai ya shigo da hadisin wato abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma min muslimin ya mutu yawmal juma'a manzon Allah ya ce babu musulmin da zai mutu a ranar juma'a au lailatar juma'a ko kuma a daren juma'a au anan ba ta nuna cewa kokonto ne an gane ko ba ta nihin kokonto ne ake abinda take nihi nau'intawa ne duk musulmin da Allah ya masa rasuwa a ranar juma'a ko kuma a daren juma'a manzo Allah ya ce illa waqahu Allahu fitnatal qabr face sai Allah ya kare shi game da fitina ta kabari idan aka ce fitina ta kabari fitina ta farko shine tambayoyin da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suke ma bawa bayan gama binne shi fitina ta biyu shine azaba ta kabari to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana babu musulmin da zai mutu a daren juma'a ko a ranar juma'a face sai Allah ya kiyaye shi game da azaba ta game da fitina ta kabari kenan abin da ya shahi tambaya da azaba ta kabari duk da cewa shi zahirin hadisin yana iya daukan cewa kwata-kwata ubangiji subhanahu wata'ala ya dauke masa tambaya ta kabari kuma ya dauke masa azaba ta kabari sannan kuma yana iya daukan ma'anar wato shine kayyadewa kenan a wannan yini na juma'a ko a daren na juma'a Allah ya ɗauke masa tambayoyi kuma an ɗauke masa azaba ta kabari to amma idan muka kalli rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala da fadlarsa malamai suka ce za a ɗauke shi a kai tsaye ma'ana dukkan wata tambaya da ake ma mamaci da duk wata azaba ta kabari to ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauke masa amma abun yana da kaidi sai wanda yake musulmi kamar yadda a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin ya ce babu daga musulmin da ya mutu yawmal jumu'a zai mutu a ranar jumu'a aw lailatal jumu'a ko daren jumu'a illa wa qabullahu fitnatal qabr face sai Allah ya kare shi game da fitina ta kabari wannan kuma yana nuna mana wato kasancewar daraja da fifiko na zamani wato yana da tasiri wanda yake mai girma kaga domin yinin juma'a yini ne wanda yake ma'abucin albarka ranar juma'a wato yini ne wanda yake fiyayye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah ya ce fiyayyen yini wanda rana ta hudu a cikinsa shine ranar juma'a manzon Allah ya ce domin a ranar juma'a aka halicci annabi Adam a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna a ranar juma'a aka saukar da shi daga aljanna a ranar juma'a ya tuba zuwa ga ubangiji ubangiji ta'ala ya karbi tubansa manzon Allah ya ce kuma a ranar juma'a yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba wato sai a ranar juma'a don haka yini juma'a yini ne wanda yake ma'abucin albarka haka kuma daransa dare ne wanda yake ma'abucin albarka don haka shine a nan kenan da yake zamani ne wanda yake mai daraja a nan ubangiji subhanahu wata'ala ke nuna mana sakamakon duk wanda Allah ya masa rasuwa a daren juma'a in aka ce daren juma'a kenan shine rana alhamis kenan an gane ko rana alhamis kenan dare ne wanda yake na juma'a sannan kuma ga yinin juma'ar to duk da cewa shi dare yana farawa ne daga fadawar rana idan aka ce dare kenan daga fadawar rana shi ne malam sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne wanda yake gare garaba wadda take nisbiya a takaice hadisin ya inganta amma tare da cewa shi malam ya ce wa haza hadisun laisa isnaduhu bi muttasil ya ce danganan wannan hadisi wato ba hadisi bane ba muttasil ma'ana bai sadu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai datsewar sanadi micece illar sai ce rabi'atu bin sayf bin sayf wannan marwaici rabi'a ibn sayf sai ce innama yarwi an abi abdurrahman al-hubuli sanda cewa kadai yana yi riwaya ne daga marwaicin da ake kiransa abu abdurrahman al-hubuli shi kuma daga abdullahi ibn amr an gane ko kenan shi ko anan sai ce an rabi'ata bin sayf an abdullahi ibn amr shine malam yace wala na arifu li rabi'ata bin sayfin sama'an min abdullahi ibn amr ba mu san da cewa shi rabi'a ibn sayf da dai ya taba jin wani hadisi daga abdullahi ibn amr ma'ana bai hadu da shi ba kenan akwai datsewar sanadi ana to amma tare da cewa hadisin yana da wasu hanyoyi na daban da suka zo waɗanda za su iya karfafa shi ya kai martaba ta hadisi hasan don haka shak nasir albani allah ya ji kansa ya inganta hadisin hadisi ne ingantacce wanda kuma mun yi bayani tun a baya mutuwa a ranar juma'a ko daren juma'a alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na kyakkyawan ƙarshe in dai a matsayin mutum nan matsayin shi na musulmi allah ya masa rasuwa daren juma'a ko ainihin juma'a to wannan alama ce daga cikin alamomin da suke nuna cewa ya samu kyakkyawan ƙarshe باب ما جاء في تعجيل الجنازة قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه هو عمر بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأئم إذا وجدت لها كفأ قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل wato aliyu ibn ali aliyu ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an gane ku babin da ke bayani kenan game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na gaggauta gawa domin a kai ta makomarta ma'ana cewa in mutum Allah ya masa rasuwa to ana buƙatar a tattala shi da maza ba tare da jinkiri ba domin a kai shi makomarsa to shine a nan malam sai ya zo mana da hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya Ali salatul la tu'akhirha manzon Allah ya ce masa abubuwa uku kada ka yadda ka jinkirtar da su duk yanda ake abubuwa guda uku manzon Allah ya ce kada ka jinkirtar da su abu na farko sai ya ce as-salatu idza anat yace sallah idan lokacin ta yi idan aka tabbata lokacin sallah ya yi to baya dacewa a jinkirtar da ita saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihul bukhari riwaya ta abdullahi ibn mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me Allah ya fi so ya fi kauna a cikin ayyuka manzon Allah ya ce masa as-salatu li waqtiha yin sallah a lokacinta an gane ko yin sallah a lokacinta li wakati ha wasu malamai suka fassara suka ce li awwali wakati ha yin sallah a farkon lokacinta ma'ana da zarar lokacinta ya yi to a tashi a yi to wannan shi Allah ya fi so ya fi kauna domin wannan yana daga cikin gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi wanda kuma Allah ya umarci bayansa cewa su yi rigaye rigaye a cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda ya ce fastabiqul khairat kamar kuma yadda ya zuba yabo na musamman akan bayi masu gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda yake cewa ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun da fadarsa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'i dan haka manzon Allah sai ya ce ma Abdullahi dan Mas'ud yin sallah a lokacin ta shine abinda Allah ya fi so ya fi kauna to amma hadisin da ya zo a kan cewa yin sallah a farkon lokacinta akwai samun yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yin sallah a tsakiyar lokacinta rahama ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yin sallah a ƙarshen lokacinta wannan kuma rangwame ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan hadisi hadisin ƙarya ne kirkira shi aka yi aka jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba sallar da ake buƙatar a jinkirta ta a shari'a to in dai sallah ce abin da ake buƙata da zarar lokacin ta yayi to a gaggauta ta a yi ta kamar yadda in ka koma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana sallolin da wato sallolin da manzon Allah yake gaggauta su yayi su a kai tsaye a farkon lokacin su sannan kuma akwai sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake jinkirta ta ita ce sallar isha amma idan ka ɗau sallah ta magariba da sallah ta asuba da sallah ta la'asar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su a farkon lokacinsu idan ka ɗauki sallah ta magariba kamar yadda yake cikin hadisi sahihi wani sahabi yake cewa mun kasance a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi sallan magariba mu gama ɗaya mu ya ɗauki kibiya ya halba kuma ya ga inda kibiyar ta dira an gama sallar fa sannan mutum ya ɗau kibiya ya halba ya ga inda karen kibiyar ya fada sannan sallar asuba kamar yadda yake cikin hadisin aisha take cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama yakan gama sallar asuba matan mu'minai su juya su koma gidajensu suna lullube da mayafansu ba a gane cewa wance wance ce saboda duhun dare ita sallar asuba da zaran alfijir ya keto kai tsaye maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta ba maganar sai haske ya ɗaukaka gari ya waye to haka ita ma sallah ta la'asar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ya gama kamar yadda hadisi yake cikin wannan muwadda ta al-Imam Malik wato shine yake cewa wa shamsu laqiya rana tana tsarkake tana farakal babu wani jayyaje tare da ita sallah ta azhar ita ma yana yin ta a farkon lokacin da illa kasancewar sai in lokaci ne wanda yake na tsananin zafi to manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin cewa a dan sanyaya sallar isha ita kadai ce manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan kada na tsananta ma al'umma ta manzo Allah yace da na mai da wannan lokaci shine lokacin sallar isha wanda wani lokaci sai kusan nisful layl manzon Allah ya fito aka yi sallar isha wanda aka ba shi labarin cewa mata da kankanin yara bacci ya ɗauke su manzon Allah ya ce ba dan kada na tsananta ma al'umma ta ya ce wannan shine lokacin da ya dace ma sallar isha dan haka ya ce kenan as-salatu idza anat sallah idan lokacin ta yi to wannan ba a buƙatar a jinkirta ta abu na biyu sai ya ce wal janazatu idza habarat wato jana'iza idan ta halartu kenan idan mutum Allah ya masa rasuwa to ba a bukatar kenan a jinkirta a yi kokari a yi masa wanka a yi masa likabani a tattala shi a kai shi abin ne an gane ko shine wal janazatu idza hadarat wannan gaba kuma akwai hadisin da ya kunshe ta hadisin da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asri ubil janaza ku yi gaggawa game da jana'iza gawa ku kaita wato makomarta maza Allah yake cewa fa in ta ku salihatan yake cewa fa khairan tuqaddi fa khairun tuqaddimuna ilai maza Allah yace in gawar ta kasance nagartacciya ce to alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi an gane ko idan ku gawar ta zamanto mummunar gawa ce maza Allah yace sharri ne da mugunta za ku yi maza ku sauke daga wuyanku kenan ku yi ku gama to don haka kenan in mutum aka tabbata Allah ya masa rasuwa kenan wannan ba a buƙatar a yi jinkiri to amma ba ana nufi ba kawai da zaran an ga mutum ya daina numfasawa shi kenan kawai sai a ɗauke shi a wanke shi a kai shi a binne shi a'a akwai alamomi wanda ake gane tabbas mutum ya mutu wanda mun yi bayani a baya in mutuwa irin ta kai tsaye ce magabata suka ce a bar shi wasu suka ce ya wuni ya kwana wasu suka ce ya kai ma kusan kwana uku domin akwai doguwar suma da mutum zai shiga cikin koma ya dau lokaci mai tsawo kenan in ba a gaba waɗancan alamu waɗanda suke tabbatar da cewa mutum ya mutu tare da cewa a yau an ci gaba idan mutum allah ya masa rasuwa likita yakan iya auna ba wannan na'ura za ta ba da dalilan cewa ya mutu an gane ko kenan don haka yana da kyau in mutum ya mutu a je a kai shi a auna a tabbatar da cewa ya mutu a tabbatar da cewa ya mutu wanda wani dan uwa yake gaya mun ya san mutumin har yau ga yana raye kasancewar irin wannan mutuwa da ya gaban magarba sai ake tsammanin ya mutu ashe shi doguwar suma ce har an wanke shi an sa shi cikin wannan sanyin asuba da ya bige shi kawai sai ya tashi ashe shi suma ce to don haka kenan a nan da ya ce ana gaggauta bukatar a gaggauta gawa kenan a nan sai an tabbatar da cewa mutumin Allah ya masa rasuwa kenan an tabbata cewa ya mutu kenan wancan hadisin ya kunshi ma'anar wato wannan gaba sai ya ce wal ayyumu idza wajadat laha kufa haka nan kenan bazawara in ta samu wato wanda yake kufu'inta ma'ana wanda yi daidai da ita wanda ya dace mata idan aka ce al'ayim ba ana nihi ba ba zaura wadda ta taɓa yin aure a duk macen da ba ta da miji ita ce ake kira da al'ayim wanda jam'unsa shine al'ayama sawa'an kenan ba zaura ce ko budurwa ce in dai ta samu wanda yake daidai da ita to wannan shi ma ba a buƙatar a jinkirta me ake nihi da tamkarta a nan shine ya kasance musulmi ne dan uwanta an gane ko ya kasance musulmi kuma ya zamanto da ya zamanto kuma mutum ne wanda yake nagartacce ya zamanto kuma mutum ne wanda yake yana da sana'a wanda kenan zai iya daukan ɗawainiyarta kamar yadda malamai suka zano amma abu na farko wanda ake kallo shine musulunci shine musulunci ko da ya kasance ya tattara sauran abubuwa in ba musulmi ba ne to bai dacewa a bashi diya wadda take musulma kamar yadda shi ma bayani ya gabata akan haka shine yace wal ayyimu wato da bazawara kenan macen da ba ta da miji idza wajadat laha kufa idza wajadta laha kufa in ka samu in ka samu wanda yake tamkarta ma'ana daidai da ita yanzu Allah ya ce masa to kada ka jinkirta to sai dai a takaice shi hadisin wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne da'ifi an gane ko bai inganta ba saboda kasancewar wato hadisin akwai marwaici a cikin sanadin kasancewar shi majhulul hali ne an jahilci halinsa shi kuma duk lokacin da aka samu marwaici ya zamanto majhulul hal mi malaman hadisi suke nihi da majhulul hal shine mutumin da ba a samu ba wani malami daga cikin malaman hadisi ya yabe shi ko ya fallasa shi duk marwaicin da kawai haka an san sunan shi amma ba a samu ba yabo na wani marwaici ko kuma fallasa a kan shi to wannan shine ake kiran shi majhulul hal kaga wanda babu yabo a kan shi ko fallasa ka iya cewa adali ne ko ba adali ba kenan in an samu yabo na malamai za a tabbatar da cewa adali ne in aka samu fallasa ta malamai za a tabbatar da cewa ba adali ba ne to babu yabo a kan shi babu fallasa shi kuma sharaɗin hadisi ya inganta kowane marwaci sai an tabbatar da adalcinsa tun daga farko har zuwa ƙarshe to amma kowace gaba daga cikin hadisin gabar uku kowace akwai hadisi sahihi wanda zai iya kenan ɗaukan ma'anar shi kenan a nan a farko mun yi bayanin cewa sallah idan lokacin ta yi haka nan kenan gawa idan ta halarto ma'ana mutum Allah ya masa rasuwa sannan ita ma kasancewar gaba ta uku domin a ce mace ta samu miji wanda ya daidai da ita wannan alkhairi ne shi ko aiki na alkhairi ba a bukatar kenan a jinkirta shi shi ne malam yake cewa haza hadisun garibun wa ma ara isnadahu bi muttasil yace wannan hadisi ne garib an gane ko abinda yake nihi garib hadisi ne ba'ifi sai ya ce wa ma ara isnadahu bi muttasil malam ya ce ba na ganin danganan hadisin wato cewa ya sadu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar anan kenan illa ta biyu bayan kasancewar shi wancan marwaci majhul ne kenan akwai kuma datsewar sanadi anan kamar yadda malam ya gano ta a takaice hadisi mai inganta ba babu na akharu fi fadli ta'ziya قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد أنه قال حدثنا أم الأسود عن منية ابنة عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى فكلا كسي بردا في الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي wato wannan babi ne na daban wanda yake bayani game da fadula wato tayin ta'aziyya an gane bayan babi ya gabata na duk mutumin da ya ma dan uwansa mumini ta'aziyya game da musiba idan ta same shi to nan kuma babe ne hallo na daban shi ma abin da yake nunawa sakamakon da ake samu na ubangiji subhanahu wata'ala ga duk wanda wato ya yi ta'aziyya to shine anan malam ya shigo da hadisin muniya diyar ubaid ibn abi barza daga kakanta shine abu barza al-aslami Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man azza fakala ya ce duk wanda ya ma mace mai wabi wato ta'aziyya in aka ce sakala wato ita ce macen da ɗanta ya rasu wanda galibin kalima ta sakala suna amfani da shi ga macen da 'ya'ya ba sa rayuwa idan ta haifi ɗa yana mutuwa shine suke cewa sakala to sai aka faɗaɗa aka yi amfani da shi akan duk macen da kenan ɗanta ya mutu ita ce ake kiranta da sakala shine ya ce man azza sakla duk wanda ya ma matar da ɗanta ya rasu wato ta'aziyya ko siya burdan filjanna wato za a tufatar da shi da wani mayafi na musamman a gidan aljanna a gobe kiyama an gane ko sakamakon kenan wanda ya ma mace wanda ɗanta ya mutu ta'aziyya to za a tufatar da shi da wani tufafi na musamman in aka ce alburd wato shine mayafi da ake yafawa to za a tufatar da shi da wani gwado wanda yake na musamman a gidan aljanna kaga kenan wannan yana nuna yin ta'aziyya sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da aljanna illa kasancewar shi hadisin bai inganta ba bambancin wannan hadisi da wancan hadisi shi wancan hadisi bai takaita ba akan mutuwa kenan duk wanda ya ma dan uwan shi musulmi ta'aziyya akan wata musiba da ta same shi kuma wace musiba ce sawa'an musiba ta mutuwa ko wata musiba can daban to amma wannan sai ya kayyade kenan mutuwar ɗa kuma sannan kuma mace kenan ita ce za a ma ta'aziyyar duk wanda ya haka kenan za a tufatar da shi da tufafi na musamman a gidan aljanna to amma hadisin bai inganta ba illa kasancewar wancan hadisi da muka karanta na wanda manzo Allah yake cewa duk wanda ya ma dan uwansa mumini ta'aziyya game da wata musiba da ta same shi za a tufatar da shi a ranar kiyama da wani tsawon tufafi wanda za a faranta masa rai yayi murna yayi farin ciki da wannan tufafi tufafi da aka tufatar da shi kenan wancan hadisin zai iya tsayawa karkashin wannan hadisi amma wannan lafazi shi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malam yace haza hadisun garibun wato wannan hadisi malam yace hadisi ne da'ifi an gane ko walaysa isnaduhu bil qawiyyi malam yace danganan shi ba shi da karfi ma'ana bai inganta ba illar hadisin wannan marwaiciya munya ibnatu ubay ita wannan marwaiciya shine illar hadisin me yasa saboda ita ma majhula ce ba a san halinta ba babu yabo na malamai akan tabalantana fallasa haka kawai take an san ta dai gata muniya diyar ubai shi kuma dan abu barza amma ba a samu ba yabo daga cikin yabon malamai ko fallasa akan ta to don haka shi ma wannan hadisi bai inganta ba wannan shine illar babu ma ja'a fi raf'il yadaini 'ala al-janaza قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبا أبان الوراق أن يحيى بن يح... أن يحيى بن يعد الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو ابن أبي أنيس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة أن أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannuwa wato akan sallah ta gawa ma'ana daga hannu to shine anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janaza manzon Allah yayi kabbara wato ga sallar gawa farafa a yadaihi fi awwali takbira a kabbara ta farko wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannuwansa wa wada al-yumna ala al-yusra manzon Allah ya dora hannunsa na dama akan na hagu wannan lafazi yana nuna a kabbara ta farko ne kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannuwansa amma sauran kabburorin manzon Allah bai koma daga hannuwansa ba don haka kenan wannan hadisi shine dalilin game da cewa a sallar gawa kabbara ta farko ne ake daga hannu sannan ba a maimaitawa sannan kuma bugu da ƙari sai ya ce wa waba a yumuna ala yusra manzon Allah ya dora hannunsa na dama akan na hagu kina ya jimke kamar yadda ya dora hannunsa na dama akan na hagun kamar yadda yake yi a kowace sallah ta farilla da sallah ta nafila al-imamu tirmidhi yake cewa hadha hadithun garibun wato wannan hadisi hadisi ne garib ma'ana malam ya raunana hadisin sai ya ce la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi malam ya ce ba mu san da shi ba sai ta wannan fuska illar da ta sa malam ya raunana hadisin shine saboda wannan marwaici yahaya ibn ya'ala an gane ku wannan marwaici yahaya ibn ya'ala dalilin shi ne malam ya raunana hadisin me yasa saboda malaman hadisi sun yi fallasa a kai shi to amma tare da cewa hadisin yana da wasu hanyoyi na daban da ya zo a sanadiyar waɗannan hanyoyi da aka same su kenan hadisin ya kai martaba ta hasan kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a taƙaice hadisin ya inganta shine malam sai ya ce waqtalafa ahlul ilmi fi hadha wato malamai sun yi sabani game da wannan hadisi fara'a aktharu ahli fara'a aktharu ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghayrihim wato mafi yawan malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu su sun tafi akan cewa an yarfa ar-rajulu yadayhi fi kulli takbira alal janaza wato mutum ya daga hannuwansa a kowace kabbara da zai yi akan sallar gawa kowace kabbara mutum ya daga hannuwansa malam ya ce wa huwa qaulun ibn mubarak wannan fada ce ta abdullahi ibn mubarak والشافعي ده الإمام الشافعي وأحمد ده الإمام أحمد ده إسحاق ابن إبراهيم su sun tafi akan cewa kowace kabbara da mutum zai yi a sallar gawa ya daga hannuwarsa sun kafa hujja da hadisin da aka rawaito daga ibn umar allah ya kara masa yadda wanda hadisin an ɗaukaka dangane shi zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar gawa mazan Allah ya daga hannun shi a kowace kabbara illa kasancewar wannan hadisi bai inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ne akan ibnu umar shi ibnu umar shine aka samu yana daga hannun shi a kowace kabbara a sallar gawa amma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannun shi a kowace kabbara a sallar gawa wannan bai inganta ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an samu hadisai guda biyu waɗanda suke ingantattu waɗanda suke nuna a kabbara ta farko ne kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya daga hannun shi a sallar gawa hadisi na farko kenan wannan hadisin da malam ya zo da shi kenan hadisin Abu Huraira hadisi na biyu shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ala aljanazati fi awwali takbira thumma la yaqul yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana daga hannunsa a kabbara ta farko a sallar gawa sannan manzon Allah bai ya koma daga hannu a ta farko in ya daga to an gama a sauran kabbarorin manzon Allah bai ya koma daga hannu don haka shine malam sai ce wa qala ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malamai suka ce la yarfa'u yadayhi illa fi awwali marra wato mai sallar gawa ba zai daga hannunsa ba sai a kabbara ta farko kawai wa huwa qawlu sauri wa ahli wa ahli kufa wannan fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da malaman Kufa sun tafi akan cewa a kabbara ta farko ake daga hannu sannan ba a maimaitawa menene dalilinsu shine wannan hadisi kuma da wancan hadisi na abdullahi dan abbas don haka dai a takaice kenan abin da ya inganta kenan a farkon kabbara kadai ake daga hannu ba a koma dagawa kamar yadda daɗin fa'ida a sallar idi shi ma a kabbara ta farko ake daga hannu sauran kabbarori ba a daga hannu sai ce wa zukira an ibn mubarak malam yace an ba da labari daga abdullahi dan mubarak annahu qala fi salati ala janaza ya faɗa game da sallar gawa yace la ya kabiru bi yaminihi ala shimali mai sallar gawa ba zai jimke hannunsa na hagu wato da hannunsa na dama ma'ana ba zai dora hannun dama akan na hagu an gane ko sai ya ce wa ra'a ba abu a hato menene dalilinsa babu dalili dalili kasancewar yana ganin sallar gawa babu ruku'u babu sujada a cikinta sai ya ce wa ra'a ba abu ahalil ilimi kenan yana ganin kamar ta bambanta da sauran salloli sai ya ce wa ra'a ba abu ahalil ilimi wasu daga cikin malamai su ko sun tafi akan anya gabe gabe yamini ne ala shimali mai sallar gawa wato ya jimke hannunsa na hagun da dama ma'ana ya dora hannunsa na dama akan na hagu kama ya fa'alu fi salati kamar yadda yake aikatawa a cikin sallah ta farilla ko ta nafila wannan kuma shine kauli wanda yake tabbatacce domin sallar gawa sallah ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa bai ya halatta ka bambanta ta da wata sallah sai abinda dalili ya bambanta in ka ce kaza ya ke banda da sallah ta farilla ma'ana ko ta nafila banda sallar gawa sai ka kawo dalilin da ya bambanta kinan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rike hannunsa a sallah ta farilla da sallah ta nafila to haka sallar gawa duk wanda ya bambanta dole ya zo da dalilin da ya bambanta bal ma a cikin hadisin da yake cikin baban me yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin farafa yadayhi fi awwali takbira wa wada al-yumna ala al-yusra yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kabbara a sallar gawa manzon Allah ya daga hannuwarsa a farkon kabbara kenan sannan manzon Allah ya dora hannunsa na dama akan na hagu shine qala abu isa al-imam tirmidhi yace ya qabibu ahabbu ilayya ya jimke hannun hagun da na dama ma'ana yayi qabdu kenan malam ya ce shi na fi so me yasa saboda shi ne abin da ke akwai dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala inna nafsal mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda an قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد أنا أبيه أنا عمر بن أبي سلمة أنا أبيه أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول آخر كتاب الجنائز wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadarsa da ya ce inna nafsal mu'min wato lalle wato ran mumini ya ce lalle wato ran mumini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu wato ran mumini ana tsida ta a kaita duk wani matsayi da ta cancanta a kai wato sai an biya masa bashin da yake kansa idan mutum Allah ya masa rasuwa kenan don haka alhafizul iraki yake cewa ai amruha mawqufun la hukuma lahabi najatin wala halak hatta yunza hal yuqba ma alaiha min ad-dayn am la kenan idan mutum Allah ya masa rasuwa al'amarinsa za a tsida ba za a yanke hukuncin cewa ya ci nasara ya tsira ko kuma ya hallaka sai an diba shin bashin da yake kan shi an biya ko ba a biya ba a takaice shi kamar yadda hadisi yake nihi duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi to ana tsida shi ba za a kai shi ba sai an tabbata cewa an biya masa bashin da yake kansa to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace nafsul mu'min wato ran mu'mini mu'allaqatun bidaini mu'allaka ai mahabusa an tsida ta ran kenan inda ta cancanta akai duk wani matsayi na karamci ba za a kai ta ba me ya hana a kai shine yace bidainihi a sanadiyar kenan bashin da yake kansa manzo Allah yace hatta yi quba an sai an biya masa bashin sannan duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi za a kai shi wanda babi na musamman ya gabata na dina yin sallah ga mutumin da ke akwai bashi a kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci idan an kawo gawa an aje masa domin ya yi mata sallah bazan Allah sai ya tambaya shin akwai bashi akan wannan gawa idan an bashi labarin cewa akwai bashi bazan Allah sai ya tambaya ta biyu shin mamacin ya bar abinda zai iya biyan bashin da yake kansa idan an faɗa masa cewa yana da abin da za a biya masa bashi manzon Allah sai ya wuce gaba ya yi masa sallah idan ku aka ce masa bai bar ba abin da zai iya biyan bashin da yake kansa manzon Allah sai ya sha da baya sai ya ce sallu ala sahibikum ku kuma dan uwanku sallah manzon Allah sai ya ce ni dai ba zan masa ba wanda bayanin ya gabata hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake dena ma gawa sallah idan akwai bashi a kanta a farkon musulunci maza Allah dan ya tsawatar da jama'a cewa su nisanci daukan bashi domin daukan bashi musiba ne abu na biyu domin kiyaye dukiyar jama'a an gane ko domin kiyaye dukiyar jama'a kar wasu su ga sun ci banza to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya tsawatar da jama'a in an kawo gawa cewa akwai bashi a kansa manzo Allah sai ya da baya ya ki mata sallah sai dai sauran jama'a na sahabbai su ma gawar sallah to amma da tafiya ta yi tafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗa ma daula ta musulunci hanyoyi waɗanda suke na samun dukiya ganima ta samu ga hanyoyi na shigowar dukiya zuwa daula ta musulunci a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito cikin jama'a ta sahabbai yake cewa duk wani mumini manzan Allah ya ce ni na fi dacewa game da shi manzan Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya manzan Allah ya ce wannan dukiya ta magadan shi ce ba na bukatar dire da dala a ciki manzan Allah ya ce duk wanda ya mutu ya ce akwai bashi a kan shi manzan Allah ya ce fa ilayya wa alayya na ɗauki nauyin biya masa wannan bashi duk wanda Allah ya masa rasuwa in dai ya bar dukiya maza Allah ya ce wannan dukiya ta magadan shi ce in kuma akwai bashi a kansa maza Allah ya ce to na ɗau nauyin wato biya masa bashi don haka wato al'imamu shaukani a cikin littafinsa nailul auqar bayan ya koro bayani akan waɗannan hadisai waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah yake dina yin sallah akan duk gawar da ke akwai bashi a kanta shine sai yake cewa falamma fataha Allahu alaihi albilada yace lokacin da Allah ya buɗa ma manzansa sallallahu alaihi wa sallama garuruwa aka ci su da yaƙi aka samu ganima wa kasuratil amwal yace dukiyoyi suka yawaita a cikin kenan baitul mal ta musulmi salla ala man mata madiyunan duk wani wanda ya mutu akwai bashi a kansa manzan Allah yakan wuce gaba ya yi masa sallah wa qada an ko manzan Allah ya biya masa bashin da yake kansa sai ya ce wa zalika mushirun bi anna man mata madyunan istahaqqa an yuqda an daynuhu min baiti malil muslimin wa huwa ahadul masarif thamaniya fala yasqudu haqquhu bil maut yace wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya mutu a matsayin shi na musulmi da nauyin bashi a kansa to ya cancanta a ɗauko daga cikin baitulmali ta musulmi a biya masa bashin da yake kan shi an gane ko kenan mutumin da ya mutu baya da halin da zai biya da za a biya bashin da yake kansa ko ya kasance dangin shi magadan shi ba su da halin biya masa bashi to abin da za a yi sai a ɗauko daga cikin kenan baitulmali ta ƙasa a biya masa wannan shine ka'ida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da Allah ya buɗe hanyoyi na samun dukiya shi yake biya ma duk mutumin da ya mutu da nauyin bashi a kansa wannan yana ɗaya daga cikin amfani na baitul mal duk wanda ya fada cikin wani mawuyacin hali ba shi da halin daukan nauyin kansa to a nan bai tilma da dole ne za a dauki nauyinsa kenan don haka mutumin da ya mutu in ba shi da halin biyan bashi kenan dole za a dauko haƙƙi ne nashi daga cikin bai tilma da a biya masa bashin da yake kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin haka kenan bayan cewa daula ta musulunci ta samu dukiya to kuma kasancewar shi lalle a farko ya kamata musulmi in zai ɗau bashi ya kyautata niyya a wajen ɗaukan bashi domin duk wanda zai ɗau bashi da kyakkyawar niyya to Allah ya yi alkawarin taimaka masa akan biyan wannan bashi kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya karbi dukiyar jama'a da nihi ya amfana da wannan dukiya ya maida musu to Allah zai taimaka masa ya maida musu wannan dukiya sawa'an bashi ne karamta ko menene to Allah zai taimaka maka ya baka halin da zaka biya kenan anan cewa Allah zai taimaka mutum ya biya in ma kana raye Allah ya taimaka maka ka samu halin biyan bashin ka biya in kuma Allah ya maka rasuwa to Allah zai kawo wanda zai yi ƙoƙarin biya maka wannan bashi kenan wannan in mutum ya kyautata niyya amma duk mutumin da ya karɓi dukiyar mutane ba da nihin biya ba to Allah zai hallaka dukiyar kuma shi ma zai hallaka shi kenan wannan dukiya ba zai amfana da ita ba Allah zai zare albarka daga cikinta kuma sannan wannan nauyi na bashi ya hau kansa kuma Allah sai ya kama shi da nauyin hakkin jama'a a ranar kiyama kenan shine anan dai a takaice ce nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu manzo Allah yake cewa ran mu'mini abar tsaidawa ce a sanadiyar bashin da yake kansa kenan duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi ba za a kai shi ba hatta yuqda anhu sai an biya masa bashi dan haka wato abukata da Allah ya kara masa yadda da aka kawo wata gawa manzon Allah ya tambaya akwai bashi akan gawar aka ce kwarai manzon Allah ya ja baya ce ba zai masa sallah ba Abu Qatada ya ce ya Rasulullah wuce kai masa na dau nauyin biya masa sannan manzon Allah ya manzon Allah ya ce kai da zaka biya masa gaba ɗaya ya ce eh kwarai da gaske ce ya Rasulullah zan biya masa gaba ɗaya manzon Allah ya wuce ya ma gawar sallah bayan wasu kwanuka manzon Allah ya haɗu da shi ya ce masa ka biya masa bashin ya ce a'a aka sake haduwa ka biya masa ya ce ya biya maza Allah ya ce yanzu ya samu wurin kwanci a yanzu ya samu wurin kwanci kaga wannan hadisi yana nuna kenan duk wani matsayi da ya cancanta a kai bawa ba za a kai shi ba za a tsida shi kenan sai an biya masa bashin da yake kansa don haka abu ne wanda yake na wajibi na tilas in mutum Allah ya masa rasuwa to a fito cikin jama'a a yi tambaya da duk waɗanda suke akwai alaƙa a mu'amala ta hulɗa tsakankaninsu musamman ta saye da sayarwa a tambaye su da abokan shi shin ba ku san ba wane akwai wani nauyi na jama'a a kansa ko a tambaya a cikin jama'a akwai wanda yake bin shi bashi kenan kuma sai abu abokan shi da waɗanda suke hulɗa da shi a tambaya in sun san da cewa akwai wasu haƙuƙuwa na jama'a a kan shi kenan su faɗa domin a biya masu haƙƙi haƙƙinsu wannan dole ne sai an biya ko da dukiyar shi gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi wannan bayanin ya gabata farko abin da za a ɗauka daga cikin dukiyar mamaci shine abin da ya shahi ɗawainiya ta tattala shi domin kai shi makomarsa a tsaya masa likafani da turaren da za a shafa masa da itacen da za a jera a cikin kabarinsa da saura sannan bayan haka sai a tambaya akwai bashi a kan shi in akwai bashi na jama'a ko da dukiyar za ta tafi a biyan bashi to gaba ɗaya za a biya wanda bayani ya gabata umar allah ya kara masa yadda lokacin da aka soke shi ba shi da lafiya kafin ya mutu umar ya kirayi dan shi abdullahi ya masa wasiyar cewa in ya mutu akwai wani gidan shi wanda ake kira shi darul qaba umar ya ce a sai da wannan gida in kudin ya isa ya biya masa bashin shi a biya masa bashi in kudin gidan ya kasa biyan bashi ya ce masa ya shiga cikin danginsu an gane ko ya shiga cikin dangin su shawa ya nemi su taimaka a halhada wani abu a biya masa bashin da yake kansa don haka kenan abu na farko dole sai an biya dukkan bashin da yake kan mamaci ko da dukiyar gaba daya za ta tafi akan biyan bashi in kwa ya mutu ba shi da dukiyar da za ta biya masa bashi ku magadan shi musamman 'ya'yansa to ku tabbatar da cewa hakki ne na mahaifinku duk yadda za a yi ku nemi dukiya ku biya masa bashin da yake kansa domin ya samu wurin kwanci to shine anan yace hatta yi quba anhu wato sai an biya masa bashin da yake kansa to shine anan malam sai ya zo da hadisin ta wata hanya ta daban kenan maimakon waccan hanya ta farko Muhammad ibn Gailan daga Abu Usama daga Zakariya ibn Abi Zaida daga Sa'ad ibn Ibrahim daga Abu Salama daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ta biyu shi ko Muhammad ibn Bashar Abdurrahman ibn Mahdi sannan Ibrahim ibn Sa'ad sannan an abihi kenan daga mahaifinsa maimakon a waccan hanya an Sa'ad ibn Ibrahim an Abi Salama shi kuma anan kenan an Sa'ad ibn Ibrahim wani an Ibrahim ibn Sa'ad kenan daga mahaifinsa daga Umar ibn Abi Salama sannan daga mahaifinsa kenan Abu Salama sannan daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bi dainihi ran mumini a bar tsedawa ce game da duk wani matsayi da ta cancanta a kaita ba za a kaita ba a sababin bashin da yake kansa hatta yi qura anhu manzo Allah yace sai an biya masa bashin da yake kansa malam sai yake cewa hadha hadithun hasan wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa sai ya ce wa huwa asahhu min al-awwal malam yace yafi na farkon inganci kenan sanadin na biyu ya fi sanadin na farko inganci kamar yadda malam ya yanke hukunci ana wannan dai shine karshen kenan kitabul janaza kenan darasi mai zuwa insha Allah za mu shiga kenan kitabun nikah sabon wani littafi na musamman wanda ke bayani game da hukunce hukuncen aure nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك